الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه littafin usulul fiqh wanda talif Ahmad bin Ali Dr. Ahmad bin Ali Sayyid al-Mubarak Dr. Abdullah bin Abdullah sai Dr. Abdullah Abdul Musin rahimahumullahu tabaaraka wa ta'ala za mu tashi darasi na biyu ta'arif usulul fiqh بعد أن عرفنا أجزاء المعرف وتباين منصم أنقرورين المعرف التي هي أصول فقه ده أصول ده فقه من فسر أصول من فسر فقه نعتي على تعريفه باعتباره علما ينذكم ذامي تعريف سا بيان سا مطين سا نعلمي فنقول سيموشي in an tambayi mutum menene usulul fiqh sai ya ce huwa alqawaid sune waɗansu ka'idodi allati yutawassalu biha wanda ake saduwa da su ila istinbat al-ahkam shar'iyya al-far'iyya zuwa ga ciro hukunce hukunce na shari'a na furu'a na bangarori daban-daban ina fata an gane to amma kaga fiqihu shi kuma bai aka ce al'ilmu bil akami shari'iyya ilimi na hukunce-hukuncen shari'a usulul fiƙe kuma wasu ƙa'idodi ne sanin wato waɗansu ƙa'idodi waɗanda ake amfani da su domin sanin hukunce-hukuncen shari'a amma fiƙihu shi ne hukunce-hukuncen shari'a saboda haka ka'idodin sanin hukunce-hukuncen shari'a ya fi wahala akan hukunce-hukuncen shari'a tun da yanzu hukunce-hukuncen shari'a hukuncin sata hukuncin ƙarya hukuncin kaza duk suna na amma wani abu sabo ya fito kuma to kai ba za ka iya ce kai abu kaza barin kwatanta shi da kaza ba waje kaza sun saba waje sai wanda yake da ilimin abin don kai tunaninka kwata-kwata ba zai je wajen ba suka ce ai abu ne na zamani tunda zamanin na yanzu ba abin da ba za a gani ba kaza kaza wani zai kyamaci abin wani kuma zai shiga abin dumu-dumu to saboda haka waɗanda suka san ka'idodi da wace ka'ida da wace ka'ida aka bi aka haramta zina aka ce kuma ga hukuncin zina da wace ka'ida da wace ka'ida aka bi aka haramta shan giya aka ce ga hukuncin giya to in ka san waɗannan ka'idodin duk abin da ya zo similar to wannan issue din to za ka iya dambara masa wannan hukunci wannan shi ne usulul fike saboda haka in kun duba za ku ga fikihu shi ne hukunce-hukuncen shari'a ko ba ka ba usulul fike ka'idodi na sanin hukunce-hukuncen shari'a to in an barka sai ka ce mai yiwa kai kana ganin hukunce-hukuncen shari'an ya fi wahala da already akwai wanda aka riga aka yi bayanin su amma akwai abubuwan da suke tasowa yau da gobe wanda ba yi bayanin su ba to waɗanda suka san ka'idodin su ne normally in an ce wa mutum ga abu kaza yanzu misali mutumin da ya zo da safen nan sai aka kawo masa farfesun kaza aka kawo masa shayi mai kauri da dankali wanda aka soya da kwai in an kawo maka wannan gijib a gabanka aka aje me ya rage eh yawa abinda kawai ya rage kenan ko to amma ka san ya aka ya ka samu kazan nan eh ya aka ya ka samu kazan har aka yanka aka fige aka yi kaza ka san shi wanda zai ci waɗannan abubuwa ba zai tunaninsa ba zai taɓa komawa baya ga yadda aka samu kazan ga yadda aka sarrafa ta aka yi kaza ba dankalin nan ma ko doyan nan ga yadda aka yi kaza ga duk ba zai tunanin waɗannan ba saboda haka kullum ka kawo masa abu daidai to ci kawai zai yi kullum daidai ci zai yi wata rana sai kawo masa ɗanyu gaba ɗaya ka zo ka ajiye to zai ciwu a cikin minti biyar zai gama ya ci ai ba zai yi ba musamman ma kaza yin kazan filani ne sai ta minti talatin ko kusan arba'in akan wuta bata dahu ba to kuma da gashinta haka za a je a jefa ta a'a to saboda haka in an ce ilimin fiqihu kaman abu a dafe ne aka kawo maka a gabanka in aka ce usulul fiqi to an kawo maka danyu ne wani ma bai gama nuna ba aka zo aka ajiye maka aka ce ana son ka sarrafa su yadda za a ci abin to ya za ka yi misali kenan Allah ya taimake mu saboda haka alqawaid allati yutawassalu biha ila istinbat al-ahkam ash-shar'iyya al-far'iyya wannan shine ta'rif na usulul fiqh ga sharh tarif alqawaid jam'u qa'ida naka ce qawaid qa'idodi jam'i ne na qa'ida wa huwa lafzun yashmalu kull fardin min afradiha lafazi ne wanda yake kunshe da wato kowane tilo daga cikin ɗaiɗaikunta wa qa'idatul amri lil kaman a zuwa ce ka'ida na umurni to wato lil wujubi na wajibi ne kun ga wannan ya kawo mana wata ka'ida guda ɗaya daga cikin ka'idodi na usulul fiqh eh wato duk inda ka ga maganan Allah subhanahu wata'ala ya ce ku yi to wajibi ne sai dai an samu wani dalili ya karkatar da shi to su waye masu sanin dalilin da zai karkatar da shi daga wajibi su ne malamai masu ilimi da yawa ya sa wanda baya da ilimi mai faɗi kaga ba zai shiga wannan layi ba nasa ba ne ƙwarai da gaske sannan duk inda annabi ya ba da umarni shi ma wajibi ne sai idan an samu wani dalili ya kawar da shi daga kan wajibci yasa suka cewa suke cewa qa'idatul amri alwujubu qa'ida ne na umurni kaga alwujubu wajibi ne eh to qa'idatul nahyi fa in aka ce qa'ida ne na an hana ka shi kuma meye ne ka gani ina fata an gane to wannan su haddacewa suke yi har su saba da shi suna gani za su ce eh kaza ne wannan babu wani dalilin da ya karo da shi wani lokaci za a ba da umarni ko a cikin aya ko a cikin hadisi a cikin umarnin sai a samu sassauci wani lokaci kuma sai ya kasance sai ka je wajen wani littafi daban ko wani hadisi daban ko wata aya daban ka ɗauko sassaucin misali ya yi wallazina amanu iza ta dayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu waliyaktub bainakum har zuwa gaba zaka ga umunni umunni yake bayarwa har ƙarshen aya amma gaba ɗaya malaman usul suka ce wannan al'amru linnadabi ne ba lilwujubi bane ana me yasa eh saboda sai da kawo mana wani kotin ne na aya ayin kana son ka karkatar da abu sai ka kawo nasi eh me yasa wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanun ko faruhunun makabuda eh baina min ba'dukum ba'dan to kaga duk waɗannan sassauci ne yana gwada ba warware hukuncin ba yayi ba amma da ya yi sassauci ne saboda in ka fahimci wannan aya ta biyu zai gwada maka abinda aka ambata cikin aya ta farko ba dole ba ne komi in akwai amana wani kawai a gefe zai tambaye ka da Allah ka taimaka min da bashin naira miliyan ɗaya ok miliyan ɗaya kake so yaushe za ka biya ni ƙarshen wata zan biya ka miliyan ɗaya to Allah kai mu turo min akawun ɗinka shikenan ya tura maka akawun ka tura masa naira miliyan daya babu wanda ya sani dun ba wanda ya dauki wayanka yayi abin nan ba zai sani ba in ba shi wancan ya je ya fada ba zai sani ba ba wanda zai sani to ina marubuta ina shaidu abinda Allah ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wannan akwai ijazi a ciki fa in amina ba'dukum ba'da idan sashin ku da saki sun amince da saki falyu'addi allazi itumina amanatahu duk wanda aka amince masa yayi kokari ya saukar da amanan da ke kansa ai abinda ake nufi shine kuna iya ba da bashi ba tare da rubutu ba ba tare da shaidu ba yanzu dai abin da ya rage duk wanda aka amince masa an yadda da amanansa da dattakunsa aka bashi bashi babu shaidu babu rubutu to lokaci yana yi je biya shine falyo addil ladhi tumila amanatahu wal yattaqillaha rabba saboda muka ji tsoron Allah ba shiru zaka yi sai mai kudin ya hadu da kai a masallaci ya ce Allah ramma yaya ka ce ai ban manta ba to kaga daga nan ka fara girbi mame a kwarai da gaske saboda to lokaci yayi ka ce karshen wata eh har an je biyar ga wata kuma ba wata mai talatin da biyar ko na Gregorian ne na shiririta ba mai talatin da biyar in ba na jinkirin albashi ba kamar yadda suke fada eh so saboda haka kamata yi talatin ka biya baka biya ba sai ranar biyar ga wata sai kicibin kuka hadu sai ce malam yaya sai ka ce ai ban manta ba to wancan wanda aka ce ya bada amanan ya ji tsoron Allah waɗannan abubuwa guda biyu ya kiyaye su zai kiyaye su ba to zata ne shine saboda haka al'amru fi hadhihi al-aya lin-nadbi la lil-wujubi limadha sai ka faɗi dalili Allah ya taimake mu wa tutlaqu haka ne ko masalan tantabiqu ala kulli fardin min afradil amr saboda haka wannan yana doruwa a bisa kowane bangare daga bangarori na umarni fa kullu amrin yati fil kitabi aw sunna duk umarnin da ka ganshi a cikin qur'ani ko hadisi yakunu lil wujubi zai kasance ga wajibi ne illa idza jaa farid dai idan wani abu wanda zai juyar da shi ya zo eh anan bai ambata ba amma haka ne wa tutlaqu usulul fiqh sannan ana amfani da kalman usulul fiqh wa yuradu biha ana nufi da ita al-adilla al-ijmaliyya dalilai waɗanda suke a dunkule min kitabin wa sunna wato cikin qur'ani da hadisi wa ijma'in da ijma'i wa qiyasin da qiyasi kun san su dunkulallun hukunce hukunce ne waye zai zo ya ware wannan kaza ya ware wannan kaza ya ware wannan kaza ya ware wannan kaza sai usuli kuma lokacin da ya ware a cikin wawware wannan da yake yi zai ce maka haza lil wujubi wa haza lit tahrimi wa haza lin nadbi wa haza mubah wa haza makaru kaza kaza shi zai iya sani amma ba wai haka kawai bane a'a shi ma akwai experience dinsa kamar yadda mace in aka sayo mata wake a da ko aka sayo gyada a da kafin a sarrafa mai mata suke yi sukan zauna sai su sa a matankali ko a faifayi sai ga ana wawwarewa ana hatta kalwa ma ba yadda aka kawo shi haka ake sarrafa shi ba saboda haka yi ta tana ganin abin da ba daidai ba za ta cire wani lokaci yara ma suna zaune za su taya su shi yaro ba ruwansa tunda ya ga ana tsintan wannan abin na ana shi kawai sai ce to wai me yasa maimakon tsintan nan a ringa dunkula hannu mana tunda ragewa ake so a yi sai ya sa hannu ya dunkula sai ya buge hannunsa a gwada masa ba haka bane saboda ya kaga shi ilimin sa bai kai ba sai daga baya ne za a gwada masa ga irin wanda ake cirewa wata rana ma za a zo a baka a ce ka cire irin wannan kawai shine zaka cire to shi usuli haka yake saboda hakan ka zo ka shimfiɗa masa abubuwa to zai wawware maka su to wannan ya zama al'adilla al'ijimaliya dunkulallen abu eh, kaman zinare ne ko bakin karfe wanda aka sa shi a cikin wuta mai zuga zugi ya mayar da shi ya zama jazur a cikin wannan zinaren zai iya fitar da yan kunne zai iya fitar da abun wuya zai iya fitar da warwaro na hannu ina fata an gane zai iya fitar da zobe amma in ba ya narka shi ya yi ja ba ba zai iya yin wannan ba lokacin da zinare yake dunkule ko bakin karfe yake dunkule kamar yadda bakin karfe za a yi gatari za a yi fartanya za a yi wuka ina fata samarin nan kuna ganin masu kira yadda suke yi ba wai kuna jin maganan kira ne a gefe ba a ka je ka zauna ma a kusa da shi ka ga yadda ake sarrafa abubuwa ya dauki bakin karfe ya yi jaye ta dukansa to shi ma haka malamin usul sai kan sannan ya tafasa tukuna amma dai gwargwadon karatunka gwargwadon zurfin karatunka gwargwadon saukin da zaka samu wannan shine na'am wa anwa'u tilkal adilla nau'o'i na waɗannan dalilai min amrin wa nahayin na ainihin umarni ko na hani wa ma ya'ridu li tilkal adillati min umumin wa khususin da abin da yake bijirowa ga waɗannan dalilai na abin da yake umum shine game khusus shine kebe wa itlaq da wanda ake sake shi sakaka wa taqyid da wanda aka masa tabaibayi wa gairi zalik da makamancin wannan saboda haka shi mai ilimin usul in ya samu abu a dunkule shine in ya ware maka sai ya ce tofa wannan abu an ce ka yi kaza to amma yaya za ka yi shi menene sharuɗa ina sharuɗa ina mawane ina adab to wannan duk iliminsa ne zai tattaru waje guda sai ya ce maka ya abu kaza kaza kaza ne hadisi kaza yana magana akan kaza ne dama ga mazaunin hadisi kaza ga mazaunin aya kaza ga mazaunin kaza kaza waɗannan waɗansu alƙaluma ne fa waɗanda yana da kyau a kiyaye su amrun nahyun umumun khususun itlaqun taqyidun yawwa baji ne ya kamata a ringa yi kawai ba sai ana ana haddace wasu kalmomi saboda za su yi amfani nan gaba قوله التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية wato ka'idodin da ake amfani da su zuwa ga wato cicciro hukunce-hukunce na shari'a ya khurujul kawa'id allati yutawassalu biha ila istinbati ghayr al-ahkam wannan ka'idodin da ake kaiwa zuwa ga cire abinda ba hukunce-hukunce ba to waɗannan sun fita daga cikin waɗannan layi wato sun fita daga wannan layi kalkawaid al-islahiyya kaman kaidodi na islahiyya na ilimi ka kawaidin nahwi kaman kaidodin nahwu ko san a nahwu an ce al-fa'ilu al-fa'ilu ismun marfu'un yataqaddamu yataqaddamahu maza yataqaddamuhu al-fi'l misali al-fa'il ismun marfu'un yataqaddamuhu alfil fa'ili suna ne mai rufu'a aikinsa yana gabatansa mafiya yawa kenan wa misalu zalika zahaba aliyun wa hayanan yati aliyun zahaba amma ka'ida zahaba aliyun shine yafi daidai to kaga wannan ka'ida ce ko maf'ulun bihiya ce ismun mansubun sannan za a ce wannan mu'rab ne za a ce wannan mabni ne kaman ala sai ka ce harfu jar mabniyun ala sukuni to duk inda ka je mabniyun ala sukuni ne to wannan ba ruwan usulul fiqi da wannan eh wannan harfin ala harfin mabniyun ala sukuni haka zaka haddace tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya shi babu wani canji wannan ka'ida ce islahiyya to wa qawluhu al-far'iyya to kun san ana ce al-ahkam al-far'iyya al-ahkam ash-shar'iyya al-far'iyya mu kuma daga nan ne da Hausa muke cewa wato ilmul furu'i ilimin furu'a walansu ma an kace musu ilimin furu'a ma ba za su gane ba eh to ai ilimin ilimin furu'a da ilimin usulu in aka ce furu rasa in aka ce usul wato ainihin tsayuwoyi saboda haka ilimin usuli shine ilimin usul kaga na tsayuwoyi na tushe kenan idan baka san ilimin tushe ba ta ina za ka ajiye furu su zauna eh saboda haka waye yake samar da ilimi na furu wanda yake da ilimin usul zaman furu'un wa usulun ne masha Allah na'am yace yakhruju wani lokaci ana iya karantawa yukhraj yukhraju alakama shar'iyya ana iya fitar da ko ana fitar da hukunce-hukuncen shari'a gairul far'iyya waɗanda suke ba furu'iyya bane kalakame al-itiqadiyya kaman ilimi na itikadi shi wannan ba ilimin furu bane shi ba za a baka dama ka yi wata fahimta ka a cewa ga wani zamani hukunci ya canza ba ar-rahmanu alal arshi tsawa wannan tun daga farkon duniya har a tafi lahira ar-rahmanu alal arshi tsawa babu canza wannan ilimin tauhidi ne wani yazo ya ce maka a'a ai kaza kaza ai ba wani kwane-kwanen da zaka yi ilimin tauhidi ba ya ba da kofa ba ya ba da kofar da za a yi ganganci babu saboda haka ilimin itikadi Allah tabaraka ta'ala ya riga ya sahale shi ya sauwake shi kawai in ka gane ka gane in baka gane ba ka halaka wannan shine kawai amma ilimin furu'a to kaga gwargwadon fahimtanka gwargwadon yadda zaka amfana fa innaha kun ga ilimin tauhidi na itikadi min mabahis ilmi tauhid kama sabaka bayanuhu saboda haka shi yana bangaren ilimin tauhidi ne to sai dai kawai walansu in suka kirkiro hanyoyi na barna kai kuma sai kai tunani da fikir ɗinka ka kirkiro hanyoyin da zaka dakile su wannan kan ba hana ba amma ba ya canza komai yawwa maudu ilimi usulul fiqh maudu'i na ilimin usulul fiqh ina yake aiki ko da yake mu riga mun fahimta hukunce hukuncen shari'a al-far'iyya li kulli ilmin min al-ulumi mawdu'u wato kowane ilimi daga cikin ilimomi yana da maudu'in sa wa mawdu'u ilmi usulul fiqh wato maudu'i na ilimin usulul fiqh al-adilla al-ijmaliyya dalilan nan waɗanda suke dunkulallu wanda ba fayyace su ba min kitabin wa sunnatin wa ijma'in wa qiyasin yasa anan gaba zai ce mana menene alkitab ga matsayin alkitab ga ta'rifin sa ga kaidodi na alkitab yadda za a san su da menene da menene sunna ma haka ijma'i ma haka qiyasi ma haka to anan yana takaita mana ne eh tunda in kace kitabun wa sunnatun wa ijma'un wa qiyasun to ina su saddu zari'a amalu ahlil madina qawlu man shar'u man qablana al-urfu eh da kuma sauransu waɗanda suke ka'idodin nan ga sunna suna da yawa wajen goma sha haka kowanne da matsayinsa saboda haka malamin usuli ana faɗa masa aka ce alkitabu to duk abin da ya shafi ilimin littafin Allah sai ji rutututu ya zo masa to kaga duk wata matsala idan ta zo zai iya tunawa cewa aya kaza ta ce kaza aya kaza ta ce kaza aya kaza ta ce kaza to haka ma wajen hadisi haka ma ijma'i haka ma wajen kiyasi min haisu hujjiya hadhihi al-adilla ta inda ake kafa dalili hujja da waɗannan dalilai wa anwa'u dilalatiha da nau'o'i na ainihin manunanta wa ma ya'ridu laha min ahwal da abin da yake bijiro musu na halaye wani lokaci ana cikin tafiya sai a ce to ba wannan miƙewa za a yi ba ya kamata a bi waje kaza kun ga kamar wani lokaci gado idan an samu mutum ya mutu ya bar matarsa ya bar uwa ya bar uba duk gadon da aka samu uwa da uba babu ƴaƴa a ciki sai matan da mijinta ya rasu ya batta kun ga kenan ya bar iyayensa ko matan ta bar iyayenta ta bar mijinta da iyayenta to gado yakan koma in ka miƙe da gado akwai inda za ka je ka yi ka kauce maimakon a ba da uwa ɗaya bisa uku uba an ba shi ɗaya bisa uku sannan miji ya ɗauki annisu to ƙarshe ita uwa za ta koma abin da ake kira sulusul baƙi so saboda haka in baka karanta ba ba za ka sani ba eh wani abu ne wanda ba dole ne abin nan ba haka ne haka ka'idan take sai a bada uwa sulusul baki saboda in ba sulusul baki aka bata ba eh to da ita da uba sun zamo daidai wa daida alhali kuma ya fita wato da ita da mijinta alhali mijinta ya fita wannan na kawo wani abu ne dai kare kawo mana rudani malam zaraddin ana fahimta ko na'am wa min haythu isbat al-ahkam al-kulliyya laha da kuma ta inda za a tabbatar da hukunce-hukunce al-kulliyya na gaba ɗaya laha min ijabin na wajibci wa nadbin da mustahabbi wa tahrimin ko haramci wa karaha ko na karhanci wa ibaha ko na halacci litatakawwana inda al-faqih milka domin a samu wato ainihin mallaka a wajen malamin fikihu yastati'u bi wasitatiha wannan mallaka din ko fawa ko fahimtan zai iya amfani da ita an yastanbit al-ahkam al-fiqhiyya min adillatiha at-tafsiliyya wato zai iya istinbadin hukunce-hukunce na ainihin fikihu daga dalilai waɗanda suke aka wawware su saboda haka yau da gobe yau da gobe in Allah ta'ala ya baka fahimtan to kana ganin dalili ka san inda zaka aje shi amma in baka samu fahimtan ba kana ganin dalili yin gaba zaka yi abinka shine bambanci saboda haka milka din nan da kuke gani a bangarori daban-daban kowa yana da irin nasa za mu iya fassarawa da cewa milka kwarewa kwarewa akwai alaran man da idan aka zo duk yadda aka yi in aka ce kafin ka ji yayi mistake yana da wahala eh wani ya karanta ba daidai ba musamman yanzu a wajen wa'azi da menene akwai inda zaka sa wa akwai inda zaka cire wa akwai inda zaka sa fa da wani abu wani harafi hakan nan wani zai faɗa ba tare da wannan harafi ba to inda har alaran ma ya kware inda ayan qur'ani ce in ka sa shi in yazo karantawa zai cire amma in bai kware ba to abin rima sha kida shi ma zai abin nan aka ce eh wai kaman menene wa ana wa'azi ne na ina ina iya tunawa ko malam mai shafi ne malam Ibrahim mai shafi eh marigayi ko menene ina wa'azi irin wa'azin nan na izala ana tayi kaza kaza kaza to wa wailun lil ala ala eh ala la'natullahi ala al-kazibina eh yace alaramma bismillah ala la'natullahi alal kadhibina alaramma da yazo sai jir yace ka karanta ayan mana ala la'natullahi alal kadhibina alaramma sai jir to in kana da milka duk yadda aka yi mai wa'azi ba zai ruda ka ba in ya faɗa ma ba daidai ba kai in ka zo za karanta amma in ya faɗa ba daidai ba ka zo kai ma kawai ka biye yi maka abin nan a ce a kaza kaza kaza to haka ma wajen ko furta kalma ga ga wani duk yadda aka yin kalmar larabci ne ya riga ya gama lakantansa zai faɗe shi daidai kafin ka ji ya yi kuskure yana da wahala wani kuwa ya rinka kwafsawa ya rinka kwafsawa ya rinka kwafsawa to haka ne haka ma hadisi to da sauransu to haka ma larabci haka ma wajen iya magana eh yasa zaka ga abin nan ko a yaren turanci akwai mutumin da yake Allah ya bashi menene zalakan magana to ai milka ne kwarewa sai ga digiri guda ɗaya yake da shi amma in aka je wajen taron jama'a shi ake so yayi jawabi mai digiri guda uku yana tsoro saboda shi bai da wannan milka ina ba ta an gani eh limamin ƙauye ne ya shigo gari juma'an farko sai aka ce shi zai ja sallan juma'a misali kaban a ce wani limamin yayu sai ya shigo juma'an farko sai aka ce zai ja sallan juma'a masallacin kasuwar kaji shi kuma limamin yayu ne wanda duk wanda suke bin sa a wancan lokaci misali ba su wuce a lissafa ba kana ganin wannan zai zo ya ja sallan juma'a yayi huduba yayi komai a wanye lafiya yana da wahala amma in ya zo ya huduba lafiyayya ya zo yayi sallah babu wani didididi to yana da me yana da milka ga dukkan alamu wannan bayan yayin da yake ja sallah ma a tsakiyar Jos ma mai yiwa yana jan sallah ko a Kaduna ko a Kano ko ba ga bane eh don Allah samun haka shi yasa karka ga ba kauye wai kace zaka raina shi a in ka raina shi ta wani waje to zaka nemo shi ne kana zaune a daki sai ka kore shi shikenan sai maciji ya bayyana kai kuma kana tsoro ka rasa yadda zaka kaga ba kauyen nan zaka nemo kace ga maciji na ga maciji shi ko zai ce ba zan zo ba ka kashe da kanka in zaka iya saboda kai matsoraci ne shi kuma jarumi ne to anyway eh milka abinda zamu iya fassara milka da shi kenan domin a dada ganewa gayatu ilmi usulul fiqh gaya naka ce gaya matuka na ilimin usulul fiqh gayatu hadal ilm matukan wannan ilimi ma'rifatul ahkami shar'iyya domin a san hukunce hukunce na shari'a wal amalu biha da kuma aikin da yadda za a yi aiki da su don ba san hukunci ba ai ba san yadda za a yi aiki da shi ba shi yasa an ka zo ka kawo koken wa masu ilimin usulul fiqh to akwai tambayoyin da za su yi dama already giya sun san ga yadda take kowane bangare na giya suna da ilimi na giya ga matsayin giya to koken fa a ce ai ana buguwa ai ana bacci ai ana kaza za su ce to duk a yi musu bayani ana musu bayani iliminsu kuma yana hada musu wayoyi ɗaya abu kaza ba matsala ba ne a'a abu kaza hadari ne babba saboda akwai aya da hadisi kaza kaza kaza abu kaza kafin ka gama bayani kwakwalwansu ya riga ya ba su abin nan in ma sun rubuta za su ce to ka ba mu waɗansu yan mintoci ko kuma ku ba mu kwanaki kaza to shi fa zai je yi bincike ne abinda ma ya manta bai tuna ba to daga baya zai iya ganin sa a littafi sai ya zo ya rubuta sai ya ce to hukuncin kaza shine abu kaza saboda dalilin kaza saboda ka'idan kaza saboda kaza da kaza da kaza saboda haka idan mutum yana da ilimin usulul fiqh to zai taimaka masa wajen sanin hukuncin abu kowane irin abu ne in har yana da ilimin to idan kuma ilimin san bai kammalu gaba ɗaya ba dun wani lokaci ana samu rikitattun al'amura musamman yanzu kun ga abubuwa na zamani akwai abin da ba za a fito fili a fala ba sai a yi ta ɓoɓɓoyewa to shi yasa ba za ka yi garajen fitar da hukunci ba saboda kai ma akwai abin da baka gama fahimta ba don haka hukuncin ba zai fita yadda ya kamata ba sai in ka gama fahimtarsa eh don yan boko suna da tsiyansu iri daban-daban saboda akwai abin da yanzu ka fito fili suka bayyana za ka ce a ya abu kaza haramun ne yayi me yasa kuke bata lokaci ne ai abu kaza haramun ne eh amma sai ya ta dagule Allah ya kyauta na'am li'anna al'amala al-mabni ala ilmi ala al-ilmi sahih wato kun ga aiki wanda aka gina shi a bisa ilimi ingantacce huwa al-muwassil li sa'adati ad-dunya wal akhirah shine yake kai mutum ga ainihin wato cin nasara ko rabauta duniya da lahira istimdadu to daga ina ake samo ilimin usulul fiqh yustamaddu ilmu usulul fiqh mabahithahu min thalathati ulum eh ana samo ilimin usulul fiqh wato mabincikensa daga ilimi guda uku na farko ilmu tauhid na biyu ilmin lugatil arabiyya na uku al ahkamu shar'iyya wannan shine darasinmu na gaba insha Allah tabaaraka wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك